أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله العظيم
آمين آمين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi da Allah ya tara mu a wannan rana ta juma'a a nan cikin garin Jos a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da babban malaminmu marigayi a sheik Ismaila Idris bin Zakariya ya sunanta wa'azin sunna a wannan guri ga mu a wannan rana ta juma'a mu ma Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta mu da zama a gurin muna wa malam addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama marigayi a sheik Ismaila Idris bin Zakariya yana son jarimi ku yi haƙuri ba so nike in wasa kaina ba amma sheikh ismaila idris bin zakariya ina ƙarami a lokacin cikin matasa yasa aka naɗa ni ko in ce ya naɗa ni mataimakin sakataren majalisar malamai ta ƙasa kuma na sha maimaita wata kalma inda lokacin muna aikin malaman makaranta a primary school mun tafi katsina karatu wata mata ita ce chief education officer mun tafi in service ta tattara mu duk mu malaman addini ta dakatar da albashinmu a sheik ismaila idris ya rubuta takarda da hannun shi mai albarka a kan ɗinsa ya yi rubutu ya siginita ta watanni goma sha biyu akwai mawak foundation a wancan lokaci da yake ansa albashi ya ce duk wata in je in an sha albashin ya ce kuma in har shekara ta ƙare ba a mai da mu bai dawo zai sake rubuta mun na gaba muna wa malam addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama amin bayan haka sai na samu umarni daga shugaban majalisar malamai ta ƙasa fadilatu sheikh muhammad asani yahaya jingir cewa yana umurta ta walfauri da gaggautawa faradun farilla ne zo nan yan taya yau ashirin ga watan nawa watan mu na sama watan biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu idan lissafin ya inganta malam ya ce ni in zo in tsaya a nan yau shi kuma insha Allahu shi ma yanzu yana can a guzafe yana fafatawa amin to kamar yadda kuka lullube ni da addu'o'in Allah ya dora ni akan daidai to shi ma malam din muna mai addu'a Allah ya dora shi akan daidai amin to da yake shi mai wa'azi baya rasa abin da zai faɗi in aka neme shi ya faɗi wai hausawa na cewa mai abin faɗa baya faɗa da na samu wannan umarni daga malam dama akwai wani rubutu da nike yi na littafi akan mahimmancin tarbiyya a musulunci sai na ce to tun da haka ne bari in ɗauko wannan rubutu in fara jarraba shi a nan yau bayan wannan mukaddama sai na ce fa inni masaruran jiddan bima tayassara li min al musharaka ala kitabati ma yusaidu al abana fi tarbiyatihim منذ الصغر nace gaskiya ina farin ciki kwarai da gaske domin rubuta ko rubuta abin da ya sauƙaƙa gare ni don nima in yi musharaka da malamai masu rubutu akan tarbiyyantar da al'umma ala kitabatu ma yusaidul abana akan rubuta abin da zai taimaka ma yara fi tarbiyyatihim a cikin tarbiyyarsu munzi sigar tun suna ƙanana lima arjuhu min alfa'ida dangane da abin da nake fata in samu na fa'ida allati tahsilu liman allama al-aulada dinallah ga wanda yake karantar da yara addinin Allah au da ilaihi ko ya kira akan haka din kama kala ibn zaid al-qirawani kamar yadda ibn zaidul qirawani ya faɗi fi risalatihi inda ya ce wa alam anna khairal qulub aw ahalil khair ya faɗi wannan ya ce mafi alkhairin zukata shine wanda alkhairi ya shiga ciki ko ya cika kuma mafi ƙaunar zukata lil khairi ma lam yasbaqa sharru ilaihi abinda sharri bai fara shiga ba yace wa aula ma uniya bihi annasihun abinda mafi yawancin masu nasiha suka mai da shi gaba wato suka suka mai da hankali akai waragiba fi ajrihin ragibun kuma masu kwadayi suka kwadaitar da haka din shine isalul khairi ila qulubil ila qulubi auladil mu'minina shine sadar da alkhairi a cikin zukatan ‘ya'yan muminai liyar fiha don wannan abun ya kafu ko ya da su a ciki. Watan biyahun alama alimin diyana da kuma faɗakar da su akan al'amarin addini wa hududi shari'a da abubuwa na shari'a liyaradu alaiha domin tun suna ƙanana su yarda da abun su saba da shi. wa ma alaihim an ta'aqidahu min ad-din qulubuhum sannan kuma zukatansu ta kudurta irin wa'innan abubuwa na aqida ingantacciya a cikin zuciyarsu wa ta'amala bihi jawaruhum sannan gabansu su aiki da abun sai ce fa innahu ruwaya domin an ruwaito hadisi anna ta'lima sigar li kitabillahi sanar da yara littafin Allah yudifi'u gazaballah yana bushe yana kawar da fushin Allah mai girma da ɗaukaka akan mai wannan aiki wa anna ta'lima shay'i sigari kan naqash fil hajar domin koya ma yara karatu tun suna yara ƙanana kamar rubutu ne akan dutse sai na ce walakin wannan magana mai risala ce na ɗauko sai na ce walakin ni uhibbu an uqaddima kalima qabla ad-dukhul fi dars amma dai ni ina so in gabatar da wata kalma kafin in shiga cikin darasin allati takunu munasaba da hadha al-mawdu insha Allah wadda ta yi munasaba da wannan bagiran wa hiya annakum ta'rifun ku al'ummar musulmi kun sani ayyuhal ikhwa wa shuyukh ya ku ƴan uwa da manyan malamai annal islama fi asrina haza musulunci a wannan zamani namu yuharab min jihatin shatta ana yakar addinin musulunci ta fiskoki daban-daban au muta'addida ko ta ɓangarori ma daban-daban min jihatil afakari wa min jihatil akhlaq bal wa min jihatil tauhid ana yakar tunanin musulmi akwai wani abu da ake kira gazawul fikiri a zo a yaƙe ka a ilmanci a cika da yaƙi ba kama san an cika da yaƙi ba wa min jihatil akhlaq ta wace hanya za a bi a ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu yanzu shiga duk jami'o'in nan na arewa ka sha mamaki ka ga in ka shiga inda za dalili zai sa ka shiga cikin jami'a da daddare bayan karfe takwas ko bayan karfe tara ka ga yara 'ya'yan musulmi shigar da suke yi kai in ba ma ka san wannan yarinyar ba to ba za ka iya taɓa fahimtar cewar yarinyar nan 'yan musulmi ba ce da irin dress ɗinta da irin yanayinta da yadda take da yadda za su zo ka ga ainihin namiji alaramma ya haƙuri na san ka yi karatun jami'a mana bakar ya yi karatun jami'a yarinya na iya shigowa ana maku lakca in ta dudduba ba ta ga in gurin zama ba sai ta zo ta zauna kan nan kan cinyar alaramma ba ruwan shi ba ruwanta da wani damuwa wai za ta ɗan yi jotin tana rike da ya takaddarta tana kan cinyar alaramma bari ma Allah kiyaye mun gane wannan to duk ire-iren wannan an yaƙe mu ta hanyar abin da ake kira gazawul fikiri kai ba wannan ba wa min jihati tauhid haka bangaren tauhidi ana nuna wa yara gaba ɗaya ai ba Allah ma gaba ɗaya haka ake nuna ma yara a makaranta ƙarshe ka ga yaro ya tashi bai san Allah ba kuma galiban yanzu irin yaran manyan nan galiban da ake ɗaukar su a kai su karatu waje tun suna firamare su yi firamare a can su yi secondary su yi jami'a a can wata yarinyar za ta dawo ita bata ma san ana wankan haila ba in an yi haila bare magana farillan alwala sunnoni mustahabbai da ire-irensu sai na ce to bil haƙiƙa innal aba yaktasiruna ala tarbiyati abana'ihim na ce gaskiyan magana iyaye suna taƙaitawa wajen ba ‘ya'yayensu tarbiyya walhan alhali kuwa fa innal aulada amana fi a anaƙihim ‘ya'yayen nan fa amana ne a kan wuyayensu, walwalidani masa'ulani an tilkal amana, kuma iyaye za a yi masu tambaya a kan wannan amana, ala ta ƙasirihin fitar biye ta auladihim, a kan yadda suka taƙaita ba sa ba ‘ya'yayensu haƙiƙanin tarbiyyar da ta dace. Domin falbaitu gida huwa almadarasatul ula lil aulad. gida shine makarantar farko ga yara na ce watara kasiran a minal aulad za ka ga da yawa daga cikin ainihin yara za ka ga da yawa daga cikin yara yabtakiruna bi aba'ihim suna alfahari da iyayensu allazina allamuhum munzu sigar wa'inda suka karantar da su karatu tun suna kanana wal baitu huwa labana allati yatakawwanu min amsali min amsaliha domin gida shine makaranta ko tubali na farko wacce ake farar da yara na kwarai min amsaliha bina almujtami yanda za a gina ainihin mutane community wafil usura alkarima da ainihin family na kware an rashida wayanda suke kan hanya allaci ta kuma ala himayati hududillah wayanda za su tashi kaga suna kokarin tsare dokokin Allah wa hifizu shari'atihi da tsare shari'ar shi wa ala da'imul muhabba wal muwadda wal rahama nan ne zaka ga an gina soyayya ta gaskiya kauna ta gaskiya wal isar wa ta'awun wa taqwa a ɗora yara akan ainihin fifita bukatar wani akan nasu ko taimaka ma juna ko jin tsoron Allah ta wannan dalili sai ka ga yansha'u rijalul umma wani sa'uha daga nan sai a samu ainihin al'umma ta gari mazan ne ko mata wa qadatuha wa uzama'uha yanzu ka ce wa'inda suka karantar da su saddauna ba a ba su tarbiyya ba yanzu ka ce wa'inda suka karantar da su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba a ba su tarbiyya ba yanzu ka ce wa'inda suka karantar da su Tafawa Balewa su Malam Aminu Kano su Sa'adu Zungur da manya-manyan wa'inda suka gabatan nan kai ka iya cewa ba su da tarbiyya wa annahu kullama shannat algarat to duk lokacin da aka kawo wani hari wa ƙauyat harin nan ya yi ƙarfi fa inna huwa ya jubu alal aba'i wal ulama'i to ya wajaba akan iyaye da malamai an ya kumu jami'an qaumata rajulun wahid su miƙe gaba ɗaya kamar irin tashin da mutum ɗaya zai yi liyu ƙabiluha domin su ka- su fiskanci wannan ƙalubalen amin fa idza lam yakunu ala zalika to in fa iyaye da malamai ba su tashi sun yi haka ba fa inna ma'anahu ka'annahum taraku ha'ula al-yahud wan nasara ala qada'i tarbiyati abana'ihim to kamar gaba ɗaya al'ummar musulmi sun bar tarbiyyar 'ya'yansu kenan a hannun yahudu da nasara to idan yanzu yaro ya tashi kamar yadda ɗazu ne misali yaro ya yi firamare a waje wasu manyan ma tun daga lokacin da suka gama ta su tana da ciki ya kai wata uku ko biyar za a tafi da ita london ko america ko wata ƙasa a can za ta haihu kada a ɓata mata lokaci a asibitocinmu na nan najeriya bayan an yi haifi yaron a america a mai rijista ya zama ɗan america bayan ya girma a can zai firamare a can zai secondary a can zai jami'a to yaro ya rayu a can ga tarbiyyar yahudu ga ta nasara ga kuɗi ga mulki ga shaidan ka gaya mun yaya za a yi a samu daidai a irin wannan saboda haka fa innahu yajibu alal aba'i wal ulama to ya zama wajibi kamar yadda na ambata akan ainihin iyaye da malamai su miƙe gaba ɗaya fa idza lam yakunu ala zalika fa inna ma'anahu annahum taraku haula al yahud wan nasara ala qada'i tarbiyati abana'ihim li'anna hadha amrun wajibun domin wannan umurni ne ko abu ne wanda yake wajibi fi anaqil aba wa ahlul ilm wa ahlud din wajibi ne akan iyaye su tashi su ba 'ya'yansu tarbiyya wajibi ne akan malamai su tashi su ba 'ya'yan al'umma tarbiyya haka ahaluddi yajibu alaihim an yi bazilu aljuhuda ya zama wajibi gare su su bayar da gudunmawa amin qadaril imkan gwargwadon iko bi an yamna'u hadhihi tayyarat su hana wannan abubuwan ambaliyar da ta kwararo allati ja'anna min kulli janibin wadda ta zo ta kowane bangare allati asbaha al-insanu fiha hayran mutum zai waye gari a rude hatta la dari ila aina nazhab mutum ma yazo yana tunani wai ina muka dosa ne an zo an gurbata mana tarbiyyar yara yanzu a cikin garin nan na Jos sai ka iske ainihin shaguna a bayyane kemis ne a bayyane famasi ne a bayyane clinic ne amma a ɓoye ana sayar da kayayyakin maye waɗanda ake halakar da ‘ya'yayenmu kuma da masu da wasu masu anguwanni da wasu dagatai da wasu hakimai dan abin da wa'innan mutanen suke ɗauka su ba su sai su ga babu ruwansu da abin da ake yi na damuwa a gurin wa idza tarakna tarbiyata abna'ana ala aidil yahud wan nasara to wallahi in muka bar tarbiyar ƴaƴayenmu a hannun yahudu da nasara ka kai yaro boarding abin nan boarding secondary school a je a koya mai shiga kungiyoyin asiri a koya mai ɗabi'a ta luwaɗi a koya mai irin askin banzan nan a koya mai miyagun ɗabi'u baka an kara ba sai a wayi gari ɗanka ya shiga cikin ƙungiyar 'yan rawa kawai kana zaune sai kaga ɗanka yana wani haka ka rasa dalili wai yana cikin ƙungiyar 'yan rawa wani babban malami yana cikin gida sai kawai yana ɗan nazarin littattafai sai ji an ce shaka meme sai ji daga cikin gidan shi wani yaro ya ce ya nan da nan uban ya aje littafi ya leko ta wundu ya ce muhammadu yanzu kai ne shaka meme in haife ka in yanka maka rago in ɗauki sunan fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam raɗa maka ka koma ka zama shaka neme ya ce mashi bi isa ismul fusu ba da liman tur da wannan suna da ka zaɓa makanka amin faƙad zayyana amana to in muka yi haka wallahi mun tozartar da amana allati ja'ala Allahu ala a anaqina wadda Allah ya dora akan wuyayen mu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن سكي إيماني دا الله يا الله يشي لا تخونوا الله ككوها إن شاء الله kuma kakkuha in ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata kunu amanatukum ku zo kuna ha'intar amanoninku alhali kun san yin hakan haramun ne ba daidai ba ne wannan ina jawo hankalinmu da wannan aya kuma ina jan hankalinmu da wannan hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukan kuma su kiwo ne kuma idan alkiyama ta tsayi kowa Allah zai tambaye shi abin da ya bashi kiwo manzon Allah ya ce fal imamu ra'in liman a kai ba liman namu nan ba. Shugaba ake nufi wanda da 'yan sanda da sojoji da custom da immigration da kotuna da sauran madafun mulki suke hannun shi. To shi mai kiwo ne kuma idan alkiyama ta tsayu Allah zai tambaye shi abin da ya ba shi kiwo din. Farrajulu ra'in shi ma namiji. mai kiwo ne akan ‘ya'yan shi da matan gidan shi gaba ɗaya, kuma idan alkiyama ta tsayo Allah zai tambaye shi abin da ya ba shi kiwo na ‘ya'yan shi, matan shi da sauran abubuwa da yake yi. Ai, akwai hadisin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ko mata biyu ka tara ko uku ko hudu. sai ya zamanto kana fifita wata akan sauran to idan alkiyama ta tsayu manzon Allah ya ce za ka zo da rabin jiki shanyayye a gaban Allah ranar tashin alkiyama haka idan Allah ya azurta ka da ‘ya'ya ka ware wasu kana fifita su akan sauran su ma sai Allah ya tambaye ka wannan idan alkiyama ta tsaye. Amin. Kan wannan dalili, wannan shimfiɗa ce a kan wannan darasi. To, alaramma, ai ya kamata ka ba mu gara ɓasa da falalar birrul walidaini, ko da ba zan bi ayoyin daki-daki in ce sai na fassara ba, saboda lokaci. amma karanta mana wa ƙaza rabbuka.
Wa ƙaza rabbuka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana.
Na'am.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah mai girma da ɗaukaka ya yi hukunci wajen ibada karka bauta ma kowa sai shi ba shi ne hikimar da malam mai ahalari ya ce awwalu ma ya jibu alal mukallaf ba ya ce tasihu imanihi imani in yi kyau sauran abubuwa ana iya samun sauki to bayan imani ya inganta sai aka ce wabil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu kyautatawa imma ya bulga imma ya bulganna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma ta yanda duk ɗaya daga cikin su iyayen suka tsufa ko dukansu to kai ɗa na ƙwarai mutumin kirki fala ta kullahuma uffin karka ce ma iyayenka tir da ku irin abin da wasu yara ke yi ni wallahi in an matsa mun wallahi sai ma in bar gidan ni ba za ni ba zan yadda ba a rika matsa mun ni ba yanzu ba yaro bane ya'ya kaza kaza a'a wai shi ma ya zama babba Allah ya ce to kar ku ce ma iyayenku tur kuma kar ka daka wa iyayenka tsawa Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ka gaya ma iyayenka magana mai daɗi na taɓa ganin wani hadisi ina jin yana can gaba wanda wani ɗa wata rana yana da mahaifiya dattijiya ta shekarunta ya tafi kuma ba mai mata hidima in ba shi ba sai zo ya roƙi mahaifiyarsa yana so ta ba shi izini ya tafi aikin haji ya ce a'a ba zan baka izini ka tafi aikin haji ba ka zauna hidiman nan da ɗawainiya da kake mun to ka ɗauka wannan shine aikin hajinka ya fi ka tafi aikin haji ka banni ba mai mun wannan hidimar ya roƙe ta so ɗaya ta hana na biyu ta hana na uku ta hana ran nan kawai sai je sallama da iyalan shi kawai sai kama hanya ya tafi aikin haji kwana ɗaya biyu uku ta gaba ta gan shi ba ta ɗan doddogaro sandatta har ta zo gidan shi wato inda iyalin shi yake wai ina ɗan nan ne suka ci baba bai gaya miki zai tafi aikin haji ba ta ce ya gaya mun amma na ce kada ya tafi yanzu ɗan nan sai da ya bar magana ta yi tafi to zai koga abin da baya so kawai ba cewa kai Allah ya tsine mai ba wannan kalmar kadai ta faɗi kuma kamar yadda asar ɗin ya zo yana da ƙoƙarin ibada da yin jam'in sallah da abubuwa lokacin ana cewa za a tafi haji a ƙasa duk inda ya je ya ga rana ta faɗi aka yi magariba da isha'i da shi a garin sai ya roƙi mutanen masallacin su ba shi izini ya kwana a nan in gari ya waye aka yi sallah a su ba ya ci gaba haka yi har ya zo wani gari bayan da ya zo garin bayan an yi magariba an yi isha'i ya nemi izinin shugabannin masallaci suka ba shi dama ya kwana can cikin dare yana nafila sai aka koro barawo barawo barawo barawo sai ya zo ya bi ta gefen masallaci sai ya hure can sai aka sai wani ya ce ku buɗa ko ya shiga masallaci ana buɗawa sai gashi yana nafila wani ya ce munafiki makareci wato kaga an biyo ka shine wuf ka tashi kana nafila karya domin gano ka zo mu ci suka kama shi suka tafi da shi yana ba shi bane ina gashi ba kowa gari ba wanda ya san shi aka tafi da shi gari ya waye aka kai shi fada sarki kuma daman al'adar mutanen garin in aka kama barawo sai a tsokale mai idanu biyu ruwan ya zubi a yanke kafa dama kuma a yanke hannun hagu duk suka yi mai wannan bayan sun yi wannan an yi mai wannan idanu ya tsiyaye an yanke kafa an yanke hannu sai wani ya zagayo ya ce ga sakamakon ɓarawo ya ce a ni ba ɓarawo ba ne ya ce da wata kalma ka faɗi mun da na fi yadda da kai ya ce mai wace kalma da ce mun kai ka ga sakamakon mai zaɓawa iyayen shi ya ce to da ita ka faɗi zan fi yadda da ita to daga nan yana faɗin wannan kalma sai aka nemi tarihinsa shine sai bayani sai bayani kuma ya faɗi garin da ya fito sai aka ɗauke shi aka mai da shi garin kuma ya faɗi ƙofa gidansu aka kai shi har ƙofa gidan haka aji sai ya sallama mahaifiyar shi ta ji sallama waye ya ce ni ne a taimake ni da ruwan sha ta ce to shigo mana a baka ya ce ai ban iya shigowa to mi ko hannu ko koko a zuba maka ya ce ai ban gani mahaifiya ta leko ta ga ɗanta ne to kaga wannan ɗaya ne daga cikin sakamakon sabawa iyaye duk ɗan da ya ɗauki irin wannan damar don ba Allah ya kiyaye shi ba sai ya gamu da irin wa'innan damuwoyi to inda zan sake waiwa alaramma in ce to ko za ka ɗauko mana wasainal insan ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
نعم وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما نعم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa wasainal insana biwalidaihi husnan bi ma'ana an yi hasuna ilaihim husnan mun yi wasiya zuwa ga mutum akan ya kyautata ma iyayen shi sai Allah ya ce amma da sharaɗi wa in jahadaka idan iyayenka suka yi jayayya da kai litushrika bi akan ka hada ni da wani ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan shi fala tudihuma karkai ma iyayenka da'a akan shirka ko akan saban Allah Allah ya ce domin ilayya marji'ukum guri na za a mayar da ku fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ba ku labarin duk irin abubuwan da muka ai kuka aikata to Allah ramma ko zaka dauko mana ta cikin suratul luqman ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن na'am وفصاله في عامين na'am أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi mun yi wasiya ga mutum dangane da iyayen shi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar shi ta ɗauke shi rauni bisa rauni wa fisaluhu bi amaini kuma ta shekara biyu tana ta ɗawainiya da shi wajen shayar da shi yanzu ran nan na ga wani yaro ƙarami an nuno shi a midiya mahaifiyar shi ta dan fita ta yi wanke-wanke ya ɗaukar bar basulin dinta duk ya shafe a jikinta kai ma ka gani ko duk ya shafe jikin shi ta ce inna lillah yau ko za ka ci duka amma duk da haka haka za ta tashi ta wanke mai basulin din ta canza mai riga ta wanke rigar haka yara suke makiyayi wata mata an yi haɗarin mota motar ta juya kuma motar ta kama da wuta ita matar tana can baya wuta na ci an yi an yi waye ma zai iya matsowa kusa da gurin ya fidda su da ta fahimci ba za ta rayu ba ga ɗanta da take goyo ta tashi ta ɗauki wani abu ta doki gilas ɗin baya glass din ya fashe kawai sai ta rugo dan waje ita ta yadda dan ya tsire ita ta halaka to shine Allah ya ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini sai Allah ya ce ani shukurili wal walidayka saboda haka ka gode mun kuma ka gode wa iyayenka akwai gurare guda uku inda Allah mai inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayoyi ne guda uku kowace sai da Allah ya haɗa ta da wata tsararta in kai ɗaya ba kai ɗaya ba ba za a amsa ba nan yana daga ciki ka gode wa Allah kuma ka gode wa iyayenka ma'ana ka gode wa iyayenka kuma ka bauta ma Allah kar ka haɗa shi da kowa Allah shi yake saukar da ruwan sama shi yake baka iskar da kake sha shi ya baka lafiya shi ya ma kaza shi wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ba a iya ididdigewa nan guri ɗaya ne sai na biyu inda Allah ya ce me wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsayi da sallah kuma ku rika fitar da zakar dukiyarku idan Allah ya hore maka abin da ya kamata ka fit da zakka ba ka fitarwa to ko kana sallah Allah ba yi bukatar sallah sai guri na uku wa adi'u Allah wa adi'u rasul ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da'a idan kai da'a ga Allah ba kai da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba Allah baya son da'ar taka to Allah ramma ko zaka dauko mana suratul ahqaf ووصينا الإنسان بوالديه حسنا hmm?
حملته أمه كرها ووضعته كرها ci gaba dai وحمله وفصاله ثلاثون شهرا Allah ya ce wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan Allah ya yi wasiya zuwa ga ainihin mutum ya kyautata ma iyayen shi wai me yasa sai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauke shi bisa tilas shi- wata tara wani lokaci har da 'yan kwanaki wa wada'atu kurha haka kuma ta abin nan wata mata fa daga lokacin da za ta ɗau ciki duk wani abu mai daɗi ba ta so a kawo mata gauta a kawo mata lemun tsami a kawo mata kaza kai wata fa wani lokaci za ta ce ita kawai bayan gida wato matsayi take so ta ji wannan hamamin ba ta iya bacci wani lokaci shi kila ma yana can ɗaya ɗakin waccan yana jima'i da ita ita kuma tana nan tana ta jujjuyawa amin amin haka ta ci gaba har ta haife shi sai Allah ya ce wa fisaluhu a wa- a, wa hamluhu wa wafisaluhu salasuna shaharan da ɗaukar ciki da yaye shi sai da te wata talatin tana ɗawainiya da shi kun ga can an ce mana wafisaluhu fi amaini nan kuma an ce wa hamluhu wafisaluhu salasuna shaharan akan wannan ne malaman fiqihu sai suka ce tunda Allah a can ya ce wafisaluhu fi amaini shayar da shi nono har a yaye shi shekara biyu nan kuma Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shaharan sai suka ce to in aka cire shekara biyu cikin wata talatin saura wata shida suka ce to inda za a yi aure wata shida da kwana biyu ko uku a haihu to wannan ɗan ɗan shi ne kada ya wata jayayya Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
Allah ya ce hatta iza balaga ashuddahu har ya kai matuƙar ƙarfi malaman tafsiri suka ce shekara talatin wa balaga arba'ina sanatan har ya kai ɗan shekara arba'in to idan mai hankali ne wanda yake da tarbiyya sai ya rika addu'a yana cewa rabbi auzi'ini ya Allah ka kange ni in samu damar an ashkura ni a matakallati an amta alayya in samu damar da zan gode ma ni'imar da kai a kaina wa ala walidayya da irin ni'imar da kai ma iyayena Allah ka bani damar haka wa an a'amala salihan dardahu Allah ka bani dama godewa in yi ci gaba da yin aiki na kwarai wanda aikin zai zama yardaje a gurinka wa asulihi fi zurriyati ya Allah ni ma ka gyara zuri'ata baya na yi kyau kuma inni tubtu ilaika ya Allah ni ina tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ina daga cikin masu miƙa wuya zuwa gare ka ya Allah sai Allah ya ce ula'ika أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون sai Allah ya ce ula'ika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wayannan su ne muke karɓan mafi kyawun abin da suka aikata wa na tajawazu an sayyi'atihim kuma muna ƙetare duk kurakuransu da laifuffukansu kuma idan alkiyama ta tsayu fi ashabil janna suna daga cikin 'yan aljanna kuma wannan alkawari ne na Allah wa'ada sadiqil ladhi kanu yu'adun alkawari ne da Allah yake yin wannan alkawari to ina ɗaya yaron والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazi kana liwalidai kaga wanda ya ce wa iyayen shi uffin lakuma tir da ku hasbunallahu wa ni'mal wakil wallazi kana liwalidai uffin lakuma atu atu eh ata idani ni an ukhraja yanzu ku ne za ku riƙe yi min alkawarin wai nan gaba bayan na mutu na rududdige na ga zama ƙasa wai za a sake fitar da ni a dawo da ni in tsaya kyam a ƙafata waƙar halatul kurunu min ƙabli alhali ƙarni bayan ƙarni sun wuce kafin ni wa huma yastaghithanillah alhali su kuma suna ta neman agaji da ɗauki da addu'o'i suna ce mashi wailaka kai tonka amin kai imani ka yadda akwai tashin alkiyama shi kuma yana cewa ma haza inna wa'adallahi haqqun suna ce mai lalle alkawarin Allah gaskiya ne shi kuma yana cewa ma haza illa asatirul awwali ai wannan ba komai bane face tatsuniyoyin mutanen farko ne sai Allah ya ce ne أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس kaga wannan yaron da ka gani to yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi alkawarin za su shiga wuta min aljinn wal insu na daga mutane da aljanna إنهم كانوا خاسرين innahum lallai haƙiƙa su asararru ne zalaran ma bari mu koma cikin suratul bakara me yasa za mu koma cikin suratul bakara akwai wasu abubuwa guda biyu wato wani mutum ne mai dukiya amma bai taɓa haihuwa ba to yana da ɗan ammin shi wanda a ƙa'ida in shi ya mutu to shi wannan ɗan amina shi shi zai gaje shi saboda bai da irin abin wa'inda malaman daga bangadon suke ce makalala waye kalala babu ainihin asali ba reshi ba uwa ba uba ba kowa a iyaye a ‘ya'ya ba ɗa ba jika ba jikan jika to wancan shi zai gaje shi to sai shi wancan da ake zaton shi zai gado sai gaggawa ya ga mutumin nan fa ya dade bai mutu ba ya kamata a kashe shi ya je da daddare kawai ya kashe shi da ya kashe shi sai kuma ya ɗauke shi sai ya kai shi gidan wasu mutane cikin dare da gari ya waye wai sai ya dawo yana tuhumar wai ina baban shi bayan ba a gan shi ba shikenan sai dawo yana tuhumar waɗancan mutanen gidan to sai ana so tsakanin zuri'ar waɗannan da waɗancan ana so a yi husuma a yi faɗa kuma a daidai wannan zamanin annabi musa alaihi salam yana nan a matsayin annabi allah ya aiko shi sai wani ya ce kan me za mu zo muna yaƙe-yaƙen juna akan wannan alhali ga annabi Allah annabi Musa alaihi salam mu je ai mai fatawa mana sai aka je aka gaya wa annabi Musa alaihi salam da aka gaya mai wa iz qala Musa li qaumihi wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara da suka gaya wa annabi Musa fatawa ya saurari wahayi daga gurin Allah sai annabi Musa ya ce to Allah ya ce maku ku yanka bakara saniya in an yanka ta to a ɗauki wani ɓangare na jikin wannan saniyar ko jelarta ko harshenta a doki jikin mamacin zai tashi bayanin waye ya kashe shi da sun tsaya a nan da ba a samu matsala ba sai suka yi tambaya قالوا أتتخذنا هزؤا sai suka ci daga kuma tambaya sai a zo ana mana iya shege ko ba shi ne suke hisayi ba me ya haɗa wannan me ya haɗa wannan kisa da maganar yankan saniya kala قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين sai annabi musa ce to ai isgilanci da iya shege ai ɗabi'un jahilai ne a'udhu billahi an akuna min al-jahili sai ce sai suka ce me قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما sai هي suka sake cewa to mun ji Ga- sake roƙa mana Allah ya gaya mana wai me za a yanka ne wace irin saniyar
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك Mhm, عوان بين ذلك mhm.
فافعلوا ما تؤمرون annabi musa alaihi salam ya ce a'a ina so in gaya muku ita wannan saniya ba tsohuwa bace ba yarinya bace awanin ce bai na zalika tsaka tsakiya ce to Allah ku je ku aikata abin da aka umarce ku da shi kar ku bata ma kanku lokaci ba an ce innama ahlakal ladina min qablikum ba kasaratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim ai ta maka bayani ka iyadda na'am قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها suka ce to mun ji ba tsohuwa ba ce kuma ba yarinya ba ce to wani launi ce take da shi ya kai ku magana tambayar launi قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ita fa wannan saniya saniya ce sak kuma idan aka fito da ita wa'inda suke kallanta tana burge su tana ba su sha'awa je ku yanka da Allah ku daina yawan tambayoyin nan sai suka ce me قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي sai suka sake cewa har yanzu dai muna neman ƙarin bayani wace irin ɗabi'a ce wannan إن البقرة تشابه علينا suka ce domin ai ita bakara din tana da bambance-bambance akwai fara akwai baka akwai mai kaza akwai mai kaza na وإنا إن شاء الله to لمهتدون kaji sai suka ce wa inna insha Allahu lamutadu suka ce lalle hakika mu in Allah ya so ya yarda daga wannan bayanin zamu shidu zamu dauki hukuncin da ka bari to kaga Allah ya taimake su ba dan sun ce insha Allahu nan ba da sai haka za a yi ta tafiya Eh, wai wani mutum ya zo zai je kasuwa ya sayo jaki نعم
sai wani ya ce masa ina za ka ya ce zan je nan cikin kasuwa ne in sayo jaki ya ce ka ce in sha Allah ya ce ah ga jaki a kasuwa ga kuɗi a jihuna sai na ce in sha Allah ya ce to shi kenan sai ka dawo ya kurɗa nan ya kurɗa nan ashe ɗan sani ya za da kuɗi sai da ya je masai da jaki an gama kammala ciniki نعم ya laluba ba kuɗi سبحان الله ya dawo wannan abokina shi ya ce ina jaki ya ce insha Allah an sace kudin kage yanzu ya gane amfani insha Allah na'am قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون suka ce to ita wannan bakara din a annabi Musa ya ce masu innaha bakara la zalulun tufirul ard ba irin wanda ake zuwa ana huda da ita bane a gona kuma ba ta shayar da ainihin gona ruwa da makamantansu ita dai ba ta da wani launi in ba launin ta da kuka sani ba saboda haka ƙaru al'ana ji ita bil haq suka ce yawwa haba yanzu ka zo da bayani da gaskiya to suka yanka ta da kamar ba za su iya yankawa din ba to a nan kafin su yanka asalin wannan bayani da na kawo a daidai wannan lokacin kuma akwai wani yaro barun liwalidati wani yaro wanda yake ma mahaifiyar shi biyayya shi yaron mahaifin shi ya rasu amma kafin yaron ya a mahaifin ya rasu yana da ajala wato yana da wata ɗan maraƙi guda ɗaya da ya ga tsufa ya lullube shi rashin lafiya ya lullube shi sai ya ɗauki wannan ɗan ɗan maraƙi sai ya tafi rukugin daji sai ce ya Allah ga ajiya na kawo maka na wannan ɗan maraƙi ɗana ƙarami ne yanzu ba yi da wayau idan ya girma ya Allah ka mai da wannan ɗan maraƙi zuwa gare shi sai ya sake ta da ya dawo sai ya gaya wa matarsa ya ce kuma in yaron nan ya girma in lokaci ya yi in zai kamo wannan ɗan maraƙi ya ce ina haɗa ka da sunan Allah Ubangijin Ibrahim, Ubangijin Yaƙub da Ishaq, to yana faɗin wannan za ta zo zuwa gare shi. Yaro ya girma, yaro sai ya kasa lokacin shi kashi uku. Kashi ɗaya da rana sai ya zo- je ya yi itace wanda zai sayar don su samu abin da za su ci shi da mahaifiyarsa. Kashi na biyu in dare ya yi, sai tsaya yana kula da mahaifiyarsa kashi na uku sai ya ɗauki wani ɓangare na daren yana ibada har ya yi yau. bayan yaro ya yi wa yau shikenan sai ainihin mahaifiyar nan tashi ta ce kai yaron nan kana wahala da ɗawainiya gaskiya amma abin da ya kamata ka yi mahaifinka ya bar maka wani ɗan maraƙi ko ‘yan maraƙa sunanta azmazhaba tana nan cikin daji na guri kaza ka je ka kira ta da sunan ilahu musa ko ilahu ibrahim ubangijin annabi ibrahim da yakub da ishaq kana faɗin wannan ka kira ta za ta zo yana zuwa kuwa da ya kira ta sai ga ta tataru sai kama ta ya riki yana rike ta sai ta ce mai to ka hau kaina mana mu isa gida ya ce a mahaifiyata ba ta ba ni izini in hau ba sai dai mu je ta ce allah ya kiyaye ka da ka kuskura ka hau kaina to da in na kuce har abada ba za ka taba samu na ba suka je gida bayan ya kai gida mahaifiyar ta ce to je kasuwa ka saya ya ce wa mahaifiyar nawa zan sayar ta ce in an saya dirhami uku sayar amma duk abin da yake ba haka ba ko an ƙara ko an rage karka sayar sai da izini na ya tafi kasuwa yana zuwa kasuwa sai Allah ya saukar da mala'ika a suran mutane da shi kai mai yan maraƙa zo nawa za ka sai damun ya ce to mahaifiyata ta ce in dai an saya dirhami uku sayar sai ce a ni na saya dirhami shida ya ce a ba zan sayar ba sai na je na gaya wa mahaifiyata sai je ya gaya wa mahaifiyar shi ta ce je ka sayar mai a hakan da aka ya dawo sai mala'ikan nan yana dawowa ya ce mahaifiyata ta ce in sai da maka dirhami shida sai ce kai na saya dirhami sha biyu ya ce a ba zan sayar ba sai na gaya wa mahaifiyata da ya je gaya wa mahaifiyar ta ce anya wannan ko mutum ne ina kyautata zaton kila mala'ika ne Allah ya saukar da shi ya jarraba mu amma in ka je ka tambaye shi ka ce mahaifiyata ta ce in tambaye ka shin wannan saniya mu sayar da ita ko a aje ta yana zuwa ya tambayi mala'ika mala'ika ya ce a'a ku je ku aji saniyan nan kan ku saya wani abu zai faru a cikin banu isra'il na wani kisan kai da za a yi to idan wannan ya faru ka cewa mahaifiyarka in an zo ana neman saniyar a saya domin wannan tambayoyin da banu isra'ila suka yi ta yi suka yi ta yi suka yi ta yi aka yi ta tafiya to babu wata saniya mai wannan siffa in ba ta wannan yaron ba saboda haka in an zo za a saya ku ce ku abinda za ku saida sai an cika fatar ta da dinari shi ne za ku sayar in ba za a saya a haka ba ba za ku sayar ba a ga yaro ya zama melodiya shikenan kuwa suka je suka aje wannan saniya har aka yi wancan kisan kai da muka karanta yanzu a suratul bakara to da wannan ya faru shine aka zo sayan wannan saniya shine suka faɗi wannan sharadi kuma aka yadda aka yanka ta aka fede aka biya su da cikinta na binari gaba ɗaya sannan aka yanki jelarta aka doki wannan matacce yana tashi sai ya nuna wannan yaro wanda da shi ne da ya yi hakuri shi zai gado ya ce ga wanda ya kashe ni na shi yasa saboda wannan dalili aka raɗawa sura sunan bakara suratul bakara to da yake muna magana ne akan ahamiyatu birrul walidaini ko tarbiyatul aulad akwai kissar uwaisul karni waye uwaisul karni annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yayi ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu wasiya yayi wasiyan nan li Umar bin Khattab an ya taliba du'a lil bar liwalidati ya nemi addu'a a gurin wannan yaro wanda yake mai biyayya ga mahaifiyar shi. A sami'a waisu, waisul karni, bida a wata Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam fa'amana bihi, ya ji labarin kira da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake na musulunci. Ya yi imani da shi, ya gaskata shi, wata manna an yi hajira ilaihi fil Madina. almunawwara ya yi gurin ina ma dai da ya hijira ya bar garinsu ya tafi iske annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam. shi ma ya zama sahabi gaira anna ihtimamihi bi hidimati ummihi amma sai ya ga kai gare ya zauna ya ci gaba da yi ma mahaifiyar shi hidima ya fiye hijira ya bar garinsu ya je ainihin madina warabiya da kasaratu suhuba a sharifa ya je asarar zama sahabi an ruwaito hadisi a waru'u ya ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ai daga cikin sharaɗin zama sahabi ka je ku yi ido biyu ga annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka rayu tare da shi ko dan yaya ko kwana ɗaya ne ko biyu ka yi imani da shi ka gaskata abin da ya zo da shi kuma ka mutu akan musulunci to ya yadda duk ya rasa wa'innan abubuwa ya yadda dai ya tsaya ya ma mahaifiyar shi hidima ya mutu sun haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa akwai wani bawan Allah ana kiran shi uwaisul karni bawan Allah nan uwaisul karni daga garinsu inda ake kira karni akabar Allah ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam bi amrihi sai Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin waisul karni wa akhbara rasulu sallallahu alaihi wasallam sahabatahu bi amrihi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin waisul karni wa ausa umar bin khattab kuma yema umar dan khattabi wasiya illa qiyahu in har ya gamu da shi an ya daliba minhu al istighfar yace da zaran kun hadu roƙe shi ya roƙa maka Allah gafara wa kazalika kana faqad rawa muslim fi sahih an asir bin amr wa yuqal asir bin jabir qala kana umar bin khattab radiyallahu anhu idza ata alayhi amdad ahlu yaman duk sanda yaga ainihin irin tawaga ta yaƙi ayari sun zo daga ainihin yaman sa'alahum atikum uwaisul karni sai ce masu shin a cikin ku akwai uwaisul karni hatta ala ala uwaisu bin amir har Allah ya nufa wata tawaga da ta zo a ce uwaisul karni na ciki faƙala lahu anta uwaisu bin amir umar dan khattab radiyallahu anhu ya ce kai ne uwaisu dan amir ya ce na ne min muradin daga garin da ake kira muradin ya ce ni ne kuma min karin sannan daga ainihin yankin ko in ce lokal gamman ɗin karin ƙala na'am ya ce ni ne ƙala faka na bi kabarasun an ce manzon Allah ya ba mu labari ka taɓa yin kuturta fabari ita min amma ka warke illa mauza a dirham sai ɗan wani guri na shashin dirhami da bai warke ba haka abin yake ƙala na'am ya ce ni ne Kala laka walida, kana da wata mahaifiya? Kala na'am, kala sami ito Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ya kudu, ya ce to na ji manzon Allah yana cewa ya ci alaikum waisu bin amir min amdadi ahalil yaman daga ayarin mutanen yaman zai zo min muradin thumma min qarn kana bihi barasun fa bara'a minhu ya taba yin kututta amma ya warke illa mawdu adirhamin sai ainihin dan wani shashi wanda bai kai bai fi girman dirhami ba nan ya rage kuma lahu walida yana da wata mahaifiya huwa biha barun yana ma mahaifiyar biyayya lau aka sama alallah la'abarrahu inda zai miƙe ya ce yanzu bayan minti biyar Allah zai saukar da ruwa ya yi rantsuwa don yi haka sai Allah ya kubutar da shi sai manzon Allah ya ce ma sai na umar fa'inista da ta anyasta gafira laka fa fa'al in kana so ya doka maka gafara to roƙe shi ya doka maka gafara sai ce saboda haka fasta gafirli ba zan bakka ka wuce ba sai ka roƙa min gafara fasta gafara lahu sai ya roƙa mashi gafara to anan ana nufin waisul karni ya fi umar ɗan katsabi kai ba haka ake dubi ba wannan ana so a nuna mana saboda tsananin biyayya shi da kiyaye mutuncin mahaifiyarsa to har in ya roƙa maka gafara ma Allah zai ansa
Allah ya saka maka da alkhairi to anan yan uwa al'ummar musulmi su fa 'ya'ya al'auladu ni'matun min Allah wahibatun minhu amma a ina za mu ji haka lillahi mulku samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard Mhm.
yakhluqu ma yasha
ci gaba dai يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ko kuma أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما me yasa إنه عليم sai قدير Allah ya ce kai ku dakata ku ji yanda al'amari yake lillahi mulku samawati wal ardi kun ga mulkin sammai da mulkin ƙasa na Allah ne ya khluqu ma yasha'u Allah shi ke halitta abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inasa in Allah ya ga dama sai ya ta baka yaya mata kadai in muka ga dama mu ce maka abul banat mun gane wannan wa ya habu liman ya sha'o zukur ko kuma in Allah ya ga dama ya ta zazzaga maka ‘ya'ya maza kaɗai, au yi zawujuhun zukuranan wa inasa ko kuma Allah ya gauraya maka. Amin. Sai Allah ya haɗa maka da ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata. Wa ya ji man ya sha'o a kima, kuma Allah in ya ga dama sai ya sa wani bakarari. baya haihuwa gaba ɗaya. Innahu alimun kadir, domin shi Allah alimun ne kadirun ne, mai iko ne. Kaga annabi Lutu alaihi salam shi ba a taɓa haifan mai ɗa namiji ba, ‘ya'ya mata kawai ake haifan mai, saboda haka aka rika ce mai abul banat. Annabi Ibrahim kuma ‘ya'ya maza kaɗai Allah ya bashi ba mata. annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka gauraya mai maza da mata yahya kuma bin zakariya sai Allah ya sa shi aki bakarari to anan abinda ake so ka gano do Allah shi yasa kila ma aka fara da mace ya habu liman ya sha'u inasa don Allah in Allah ya baka ‘ya'ya mata kar ka ɗauka wani laifi Allah ya maka. Domin Alƙur'ani ya ce, me? Ka yi shiru Allah ramma. Wai za bu shira a haduhun bil'unsa.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم Me yake yi?
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به Mhm.
أيمسكه على هون لم يدسه بالتراب Ala, ألا ساء ما يحكمون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan wani aka zo aka yi mai bushara amarya ta haihu a larabci. Amin. Yana waigowa me aka samu aka ce ai abinda aka taran ne. Ka san haka Hausa ake cewa. Ana gaya mai wannan aka ce mai ya mace aka haifa zalla wajahuhu musu waddan sai fiskar shi ta yi baka kirin min su ima bushira bihi wai saboda bakin ciki da damuwa akan abin da aka yi mai bushara ya- ya- ya- sai ka ga ya ginsa fiska ya tawara min alkaumi sai rika ɓoɓɓoye wa mutane in zai fita anguwa sai ya ɗan rika bin lunguna yana doji wai kada a rika nuna shi ana kun ga wanda aka haifi ya mace gidan shi jiya ya tawara min alkaumi min su ima bushira bihi saboda ainihin bakin cikin abin da aka yi mai bushara sai ya fara tunani a yin zukuhu ala huni shin ya rike ya macen nan akan wulakanci am ya ji suhu fi turab ko ko ya je ya rufe ta a cikin ƙasa sai Allah ya ce sa'a ma ya hukumu tir da irin wannan tunani da suke yi na taɓa karanta wani asar wani mutum ya musulunta a majalisar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kullum ana zaune a majalisa sai a ga ya haɗa kanshi da gwiwa hawaye na zuba. Annabi sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya tambaye shi ce wai kai me yake faruwa ne a kanka? Ya ce ya Rasulallah wani laifi ne zamanin jahiliya. Shi ne abin yanzu na musulunta abin ya dame ni. Manzon Allah ya ce menene? yace ya rasulullahi matata ta haifi ya mace farko na kashi ta saki na kashi ta saki har dai da ta ga shekaru ya yawa ta roƙe ni ga ciki yanzu ina da shi don Allah don girman Allah ina roƙonka ka yi haƙuri duk abin da zan haifa nan gaba don Allah ka yi min haƙuri ko da ya mace ce ka ban min ita don nima in samu ganin tsatsona ya mata alkawari shikenan aka haifi yarinya kuma Allah ya kaddara mata aka haifa bayan da aka yi haka ya bar yarinya har ta zama budurwa duk sanda ya zo ya shigo gida ya dubi yarinyar nan sai ya kwata ya kau da kai sannan kawai sai ya ce mata yana so da Allah ta shirya yarinyar nan za su je ganin dangi da yan uwa a ƙauye ashe ya gina rijiya akan hanya inda za su mahaifiyar nan ta ce to Allah ya sade ba wani abu za ka je kai ma yarinyar nan bai ci a haba ba mun yi alkawari ba sai ta roƙon shi ta rako su har kofar gida suna kan hanya da aka zo inda rijiyar nan take ya fisgo yarinya tana baba kayi ma mahaifiyata alkawari kayi ma mahaifiyata alkawari ya sake ta can da hamiya ta jahiliya ta taso ya fisgo yarinya ya jefa ta rijiya yana jefa ta yi gangaro da ƙaton dutse yarinya tun tana kuka har ya daina jin kukanta da ya ba da wannan labarin a majalisar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai kuka ba a guri manzon Allah ya ce bacin al'islamu ya jibu ma kablahu ya ce wallahi da mun ɗau mataki a kanka to irin wannan ɗabi'ar ta zamanin jahiliya wasu ma fa yau suna da ita Allah wasu na da ita shi wani yana ganin da an bashi ya mace kaya aka bashi kuma akwai wani abu da dai notice ku kula da kyau ku gani mafi rinjayen yaran nan yan mata in suka yi aure a gidan da Allah ya nufa gida ne na ni'ima sun fi jin tausan iyayensu fiye da 'ya'yan maza. Mafi rinjayensu. wata rana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ba Sheikh Lawal Abubakar labari Sheikh Lawal Abubakar ke gaya mana zancen Allah ya gafarta masa yace muna cin abinci da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai Malam Abubakar Gumi yace Malam Muhammad Awali oi me yasa kuke sha'awar haihuwar 'ya'ya maza yace a karamakallahu su gaje gidanmu mana bayan ba mu raye a ce mu ma kaza kaza yace a'a Malam Muhammadu Awwal ku karantar da mutane addini sai ku samu ‘ya'ya na addini. Yanzu nan dukkanmu nan ‘ya'yan Malam Abubakar Gumi ne na addini, ‘ya'yan Sheikh Ismail Idris ne na addini. Kullum da wuya wani malami mai wa'azi ya kan mumbari bai ambace su ba kuma bai masu addu'a. Amin, amin. Ina fata muna fahimtar wannan. ya ce yanzu ka gani ina da wata ya guda ɗaya in ji mana bakar gumi ya ce wallahi wajen taimakon yara a gida ta fi min duk 'ya'yan nan maza malawal abubakar ya ce na ki faɗin wannan lokacin malam yana raye kada 'ya'yan shi su ji su ga kamar na haɗa su rikici ita ce hajiya zainab ita ce ta auri da a babban mai shari'a cgn na ƙasa muhammad nasir ya ce tun ina ganin abu a jikin yara na sutura da takalma in tambaya wa ya yi a ce hajiya zai tun ina tambaya har na daina ita tana ɗaya daga cikin lokacin da malam bakar gumi ya tafi ansar kyautar faisal sarkin makka malam na sakkowa akan mumbari da kyautar da aka bashi da dinarorin da aka bashi a jika ita ce ta amsa ta riƙe tun da ta amsa ta dawo ta aje a ɗakin ta mana abakar gumbe taba cewa ina kyautar nan sai ranar da malam ya rasu an zo ana maganar rabon gadon malam abakar gumbe sannan ta ɗauko dinarorin da kudin da kyautar ta kawo a gaban yan uwa amin amma wani kawai wairan nan an haifa mai yamaci ashe wai ya ji haushin Allah ya kwata macen ta sake haihuwa ta sake haihuwa yamaci toron nan da ya ga alama tana da ciki karo na uku sai je kasuwa ya so sabuwar bulala ya zo ya dube ta da kyau ya kira ta a falo ya ce wance ya karkada bulalar ya ce abinda fa kike mun a gidan nan ya ishe ni haka ya ce kin ga muna ji muna gani a gidan nan kawai kika haifa mun mace na dai tsira ido na kyale ban ce komai ba karo na biyu kika sake haifan mun mace to yanzu na ga alamar kina da ciki billahi alladhi la ilaha illa huwa in kika sake haifa min ya mace a gidan nan wallahi ni da ke ne ta kiga abin da zai faru baiwar Allah nan tun daga wannan rana take roƙon Allah Allah ya bata da namiji in te azo in te la'asa in te magriba duk salloli ran nan sai Allah ya nufa ta sauka tana haihuwa sai wani mai karambani ya rugo da gudu ga jirgin motarsa ya biyo ta baya ya ce alhaji amarya ta sauka ya waigo a fusace ya ce me ta haifa ya ce ai soja aka samu ta namiji ya ce ashe daman kyale ta aka yi wai ya ɗauka wannan barazanar ya ɗauka wannan barazanar da ya yi wai shi ya sa aka haifi ɗa namiji da ‘yan uwa saboda lokaci ‘ya'yaye da kuke gani kayan ado ne na rayuwar duniya almalu wal banun المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا saboda haka kun ga almalu dukiya wal banun da 'ya'ya zinatul hayatud duniya kayan ado ne na rayuwar duniya kawai wal baqiyatus salihat amma baqiyatus salihat tasbihi istighfari gina masallaci gina makaranta gina bohol yin gada a wani guri da suke bukata dasa itaciya yin gidan marayu yin gidan ainihin nakasassu ko marasa galiyu wallahi ya fi alkhairi a gurin Ubangijinka. Saboda haka, ku mai da hankali a kan irin wa'innan. In kana so ka zauna lafiya a duniya barin baka formula. ‘Ya'ya, da Allah tsaya kai masu abi biyu kaɗai, ba su ilimi ka ba su tarbiyya. ka ba su ilimi ka ba su tarbiyya kaga in kai wannan ka gama naka aikin sauran aikin na Allah ne azurtawa ba naka bane duniyar Najeriya ta karantar da mu manya-manyan mutane da suka mutu wani ya yi gwamna wani ya yi minista wani ya yi shugaban kasa wani ya zama kaza wani ya zama kaza kuma a lokacin suna raye za ka ga ana yabawa ana nuna kusan kamar a ƙasar ko a wannan yankin ko a arewa ba mai kuɗinsu amma wallahi billahi a yau maganan nan da ake ciki wasu daga cikinsu ba su da gidajen zama ni na taɓa ganin wani gwamna a gabana ba labari aka ban ba ya yi gwamna shekara kaza a jihar kaduna wallahi wata rana mun zo masallacin juma'a bayan ya yi gwamna na shekara takwas mun zo masallacin juma'a ya fito yake a motar shi batir ya ki tashi wallahi sai da 'yan agaji suka tura motar wannan a gabana aka yi ba labari a gabani ba saboda haka kuma wa'innan yaran na ƙarshen zamani ku yi haƙuri da kalmar tsaya kawai wabtagi fi ma a ta kallahu وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين dan uwa kaga dukiyar nan da Allah ya baka wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah daya kana raye ne mi gidan lahira da dukiyar nan akwai wani alkali da yake gaya mu ya ce wallahi ya shekara talatin da uku yana rabon gado ya ce amma bai taɓa ganin inda ya zo rabon gadon bayan ya gama rabawa 'ya'yan wannan mamacin suka ce to kafin mu tashi mai mababa addu'a ya ce wallahi bai taɓa gani ba kuma ni na taɓa ganin wani bidiyo a midiya wannan a saudi arabia a madina ma an zo ana rufe wani babban mutum attajiri ba a makabarta ɗaya daga cikin 'ya'yan ya ɗauki cebur ya lawa babban ɗan ya ce ka fito mana da ainihin kiɗin sabin ɗin kuɗin mahaifinmu in ba haka ba yanzu in maganinka a makabarta na tabbata a nan ba kai ma ka gani kuma ba za a rasa wa'inda suka gani ba na ji wani malami ya ba da irin wannan labarin a kano aka yi abu wani aminin mahaifinsu ya zo gida ya zo kotu ana raban gado ya ce wa'innan yaran sun san alaƙar kasuwanci da ke tsakanina da mahaifinsu yakan anshi kuɗi na ina ansan nashi to yana ina bin shi kaza in sun yadda su fitar da kuɗi na su bani in ba su yadda ba to ni na ban ma Allah gaba ɗaya ƙarancin wanda ya samu kuɗi a gurin cikin kowannensu ba wanda bai samu sama da miliyan hamsin ba amma sun ƙiyadda a fidda kuɗin gado a biya bashin mahaifinsu sai wani yaro ne ƙarami daga cikinsu ya ce shi ya yadda a ɗauki nashi a biya bashin da ake bin mahaifinsu kan wannan dalili wani babban attajiri a cikin kotun ya miƙe ce Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ya yi mai addu'a kuma nan take rubuta cek ya ba shi miliyan ɗari kyauta to wa'innan yaran ne za ka tsaya ka kasa ainihin mai da hankali akan neman lahirarka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wane ne ya fi son dukiyan magadan shi su fi yawa fiye da tashi kowa a gurin ya ce ya rasulallahi mu mun fi son dukiyan mu tafi yawa fiye da ta magadan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda ake nufi abinda kai sadaka ko kai kyauta ko ka ci ko kai tufafi wannan shine naka abinda ka bari a bayanka wannan shine na magadanka alal misali yanzu sai masallacin nan hukumar masallaci ta shelanta jama'a a taimaka fi sabilillah a taimaka fi sabilillah tana da miliyan ɗaya a cikin account amin kana da miliyan ɗaya a cikin account sai ka ce ina account ɗin kuku kwamitin masallaci suka ce gashi sai ka tura masu dubu ɗari ka saura nawa saura ɗari tara ana tashi an bar masallacin juma'a kana koma gida kafin ka isa ciki na ciwo kana kwantawa kafin magariba sai aka ce aika da su wanne ne naka wannan dubu ɗari ita ce taka ɗari taran nan ta magadaci su a lokacin da manzon Allah ya tambaye ba su gane karatun ba sai da manzon Allah ya ƙara bayani اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي لأن صلاتي دمك مع النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu, Allah ka gafarta wa malamanmu da malaman malamanmu, Allah ka shirye da mu, ka shirye da zuri'armu. Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu, Allah ka hana mu ganin bakin cikin duniya da na lahira, bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana, damuwoyinmu Allah ka nisan da su ka nisan da su daga gare mu. Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da ka san mu lafiya. Allah wannan fitintunu da ke ta bullowa ga wasu wai su lakurawa da waɗanda suke a daɗin ma kafin lakurawan da makamantansu. Allah kai ke da ikon magance duk irin wa'innan matsaloli Allah ka magance mana Allah kai mana taimako kai mana jagora rabbana taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin